إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر أحضرهم مركز أهل السنة والجماعة وندك ينقل كركدا أبنون دمقرم جمهوري النجار يومنا لا ربا 22 ga wata na rabin akhir hijira shekara 444 wanda ya dace da 16 ga watan 11 2022 yau za mu yi darasi na 111 cikin littafin mawata ta imam malik rahimahullah darasinmu na ƙarshe dai muna cikin jami'ul hajji muna cikin bayanin abdullahi bin umar ya hoto daga makka sai da kai kudai labari ya zo mishi daga madina na asa labari na fitina da kawai kan wancan zamani sai faraja a fadahala makasar biyar iram ya dawo ya shiga makka ba tare ba da harama ta aikin umara a nan kuma bayani ne kan mas'alar mutum yana iya shiga garin maka ba da niyyar aikin hajji ba shine kuma magana kuma hadisi ma ya tabbata can bayan mun karanta akan yanda wani tafiyar manzon kan yayi akwai ina ga katada ne wanda yayi shiga makka ya shiga haramin ba tare ba da niyya a takaice da wanda ya musu farauta kin wannan to wannan shine abin da ya gabata sai a yanzu za mu tashi ya ce wa haddasa ne a malik a muhammadu bin amur bin halhala a diyali a muhammadu bin imran al'amfari an abihi annahu qal أدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال ما أنزلك تحت هذه السرحة فقلت أردت ذلها فقال هل غير ذلك فقلت لا ما أنزلني إلا ذلك فقال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ في بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السرر به شجرة صر كسر تحتها سبعون نبيا abinda yake ruwaya cewa Muhammad bin Imran al-Ansari yake ba labarin shi Imran iya ba shi labarin cewa adala ilai Abdullah bin Umar wa ana nazilun ta ta sarata da Makka yace Abdullah bin Umar ya ratso wajena wa'anan mana adala kamar na cikin hanya kace adala fula an kaza kamar yayi ratsi iya bin hanya he dan ratsa he ratsi kan hanya yin wani abu ke ibn umar ya ratso waje na ina kalkashin tata satin ina kalkashin wata sarha itaciya babba mai inuwa yace katon yace kato kuma mai inuwa a cikin dajin samun shi wata kato itaciya mai inuwa a cikin ta menene shi wannan abin ya makana muna hanyar makani faƙal sai shi abdullabin umar ya ce imran ma anzalaka ta ta hadhihi sarha me ya saukar da kai ana me yasa ka sauka ƙarƙashin wannan itaciya fa na ce mishi aratu zillaha kurin ino ce kun ta burge ni kurin ino kun nake su ino ta kurin sha ino kurin kin babu wani abu illa shan inuwar wannan itaciya faqat sai ce min hal ghairu zalik bayan wannan babu wani abu daban bayan shan inuwa kadai na ce la ma anzalani illa zalik ba abin da ya saukar da ni a wani itaciya illa wani inuwa ko in sha inuwa فقال عبد الله بن عمر سيد بن كتشيما عمران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنا سلم ياتي إذا كنت بين الأخشبين من منا إن كان تكان ونن دوا الأخشبين دوا سوني بيو لأنن كي لأنن كي أمنا كهنا ليش أم أو أمنا دوا سوني سنمنو أجل in kana a wannan tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu a daidai nan wani faka biyadi annabi zama ya yi ishara nan na faka ishara na ashara biyadi sai ya gwada da hannun shi na hawalin mashariki ya gwada gabas sai ce musu fa'in na hunaka wajen a nan gabas din nan akwai wani kwari yuƙalu lahu a surar ana ce min surar bihi shajara a wannan kwari akwai wata itaciya wanda surrata ta saba'una nabiya nan surra daga surra ne shin daga sururu ne magabata sun saɓani kan tafsirin wannan wasu na fasarawa kan yamu zarƙani a kan cewa abinda yake ni an aihi annabi saba'in a ƙarƙashinta an yanke musu cibiya a nan amma imam malik ya fasa cikin wani wuri ya fasara abin da yake nema ana magana yamma annaba saba'in ya samu horin ciki a ƙarƙashin wani itaciya wanda wannan mas'ala hadisin matsalai don kama shahala wajen wajen tawili hadisin yana da rauni wajen isnadi haka dai labarin yazo illa abinda muka tabbatar da tabbatar shi a mina akwai masjidil hif akwai masallaci sananne a nan kayan kawo jamara yanzu ma iya na masallacin babban ne an gyara shi wannan shi ne tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallafi sab'una nabiyya annabi saba'in ya salla a wannan masallaci wannan ya tabbata na salla annabi saba'in a wannan masallaci na gab da kusan cewa jamara wajen jiwa na mina wanda kuma dama mun bayani cewa shi aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi bai fara kurin jaddadawa ce yayi abinda aka bata na shirka abinda aka soko dai ba shi ba shine zo jaddada aikin hajji yanda annabi Ibrahim salamu kenan abin shi kuma shi ma yayi annabawa sun yi kuma ya tabbata lokacin da zai zai ta mina ko huta da daga Makka zuwa zuwa hanya an zo wuri wuri kaza yace tana annabuwa ne ya biyo a lokaci kaza tana annabuwa ne ya biyo misali kamar sai annabi Yunus tanan ya biyo da irin raƙumi mai auraki kaza da mai ja kaza tana annabuwa ne ya biyo annabi Musa tanan ya biyo da irin raƙumi kaza ya bada masahabai ta inda ma annabawa suka bi suka zo kenan aikin hajji kuma tabbata a wannan wuri masallaci annabi 70 suka yi sallah a wannan masallaci na Hif amma wannan magana wannan ruwaya ta wata itaciya wanda aka yanke ma annaba saba'in cibiya ko wadda ciki gaskiya ruwaya tana da rauni balle mu samu dogara ta kan hujjar ta Allah ala sai ya ce wa haddathani an malik an abdullahi bin abi bakar bin hazam an ibn abi mulaika an umar bin khattab marra bi mar'atin majduma wa hiya tuf bil bayt فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها إن الذي كان أرنهاك أرماك فخرجي فقالت ما كنت أودعه حيا وأسيه ميتا abin da yake ruwayar cewa umar bin khattab radiyallahu anhu marabi malatin majazuma ya zo wucewa ta wajen wata mace kuturwa wata kuturwa wannan kuturwa wai da dubul bait tana tawafi na ka'aba faƙala la sai umar ya ce ma wannan baiwar Allah ya amatalla kamar ce amatalla kamar ce ya kama abdullahi ne namiji mace a ce amatalla ya amatalla ya baiwar Allah la tuzin nasa kake kusa da mutane kuma ta zo da kusa da kuma tana tawafi a ka'aba kamar dai kenan ya mata inkarin tawafinta na ka'aba alhali tana kuturwa kenan kamar kenan kuturu bai bai haji kenan akan magana inda ta tabbata sai ya ce mata laujalist bebed ki zamna ma a gida wanda ki zamna a gida ayahe miki shikenan kenan ta fasa wannan aikin haji da tsaye famar biha rajul ba'da zalik sai wani mutum ya zo hucewa ta wajen wannan baiwar Allah kuturwa faqala sai ce mata innal ladhi kana qad nahak qad wannan wanda ya hana ki yin haji yin tawafi ya mutu umar kenan dan haka فخرجي كهتكي أيكن كنهجي فقالت سيتباش أمسى شيوا ما كنت أطيعه حيا بي ومي آآ ينا دليكما وسيو ميتا سبع بني متك تنا يا تنا مي آآ زي بني متك كما سبع مش تدجي رواية تنا دروني أذكر مكانا kenan zai kawo kama a ce ko suka ko magana ga Umar a ce umar kenan hana kuturu kuturu ma ta kama shi ko idan ce dauki matakin da baya shiga ba mutane ne zai kenan zai shiga da mutane shi zai ce gurin balle kuma wannan gaskiya alhamdulillah yanzu dai akwai ci gaba da yau da ya samu na kuturta na magunguna wanda ya samu irin wannan kuturta ɗin tsada mutum ya jagon jagon ya iya wari gaskiya yanzu da wahala in dai mutum ya je likita gaskiya yanzu an samu magani wanda da wuya ka sami irin wannan turu irin na da jagwab ya wari gaskiya da wahala don ma suna ganin maganin suka samu suna cewa da wuya mutum inda ya bayyana kudurta ce yau da maganin shan farko matakin farko sati biyu ne in mutum ya yi to ana ana ga ababe da ake suke tashi na ɗoka ma babu su sai dai ci gaba da jiya ta warkewa gaskiya suna kwarai kashi mai tamanin kusan haka iya warkewa a yanzu to ko ma galibi yake ba za a yi wata fasama gaskiya a duk ba a cewa sai kuturu biya da aka wannan ganin kuturu biya ake hajji wakil gaskiya inda ya kuturin ya da hali gaskiya ya ce yakin hajji kurin kuma ta wannan ruwa da mutu inganta ba balle a dangana ma umar ya hana aikin hajji da kuturu sai ya ce wa haddasa ni a malik annahu balagahu anna abdullahi bin abbas kana yaqul ma bayna ru'un wal bab multazam cewa abdullahi bin abbas ya ce tsakanin rukun ya nema na hajjar aswad da kowa ka'aba multazam wurin lazim mutane don addu'a ta wannan ruwaya duk da ɓangaren wannan isnadi na malik zuwa ga abdullahi bin iya da rauni amma ya tabbata maganar an fara addu'a a wannan wuri tsakanin ka'aba da kowa tsakanin hajar aswad da ƙofar ka'aba wannan tsakanin wuri ne ya tabbata akan wuri ne istijabar addu'a an ka iya samun addu'a a wannan wuri iya da istijabar addu'a tsakanin hajar aswad da ƙofar ka'aba wannan spacing wannan wannan tsakanin hajar aswad da ƙofa ta ka'aba tsakanin hajar aswad da ƙofar ka'aba ƙofar wasan da wurin da sanin wuri sanin wannan ya tabbata ko da nan sinadari yana da abu kenan mutum ya samu dama wanda ba ya sha wahala ba in yana shigar halin ka kasa ma kai ta kanka ma magana addu'a ma daga neman Allah huda ga lahiya mai shi dan gaskiya tsayin taro ya taro dai a cikin aikin haji ne ya da wahala to shi da amma da ya tabbata wuri ne akan samu lokaci samu taron ba taron da yawa inda ka samu dama iya cikin wuraren da ake addu'a a wurin har ma cewa tabbata annabi yana gama jikin shi iya gama jikin shi da katangar dole inda dama ne don kaka ce ka gama da gaskiya kuma matsaloli da suka yanzu kare mutum ya ihu ya ihu neman wuta yake makon ba magana ba da neman wuta kai yake wuta shi kan shi bana adam da gidan da an da wani abubuwa duka na magana hajar aswad akwai fadala daga taba su amma gaskiya addini bai ɗaukan kurci kurci an ɗauke maka da wani ba ɗauka maka ba wajen neman lada kuma ka halaka da kanka amma kashe amma kashe la ta kubiya da kuma ta haluka ka kusa ka kanka cikin halaka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima don wannan ababan sana ji hankalin mutum da abin da yake akwai halaka to ba dawo ma dole bane ba ko dole an ɗauki mutum wani darura balle kuma ba dole bane ba zai saka shi cikin haɗari wanda gaskiya kowa san haɗarin wanzu ya ce ya sha ya sha ya taɓa hajji aswad da balle da bakin shi ko a zuwa maka haƙora ka kare ba haƙora ko ka zuwa da gaskiya don abu ne mai wani gaskiya a yanzu sai ka ce ya ji sa a kurin ka tari ne kurin ka saka ba ta a to kenan an haram na ce muku na ga wani wani malami ya darasi a cikin hilin Ka'aba kuma masu malaman masu masu kujera a cikin Ka'aba malaman malamin sai wani mai tambaya akan wai shi Haji Asawari yake ciki sai shi la ta la ba tabbata shi ba sai tabbata Haji Asawari kuma ni ba ba kar da wake ne sai kai wahala ya je ya je gani kula aje ya je bi sai kun da la la sai wuce shi kun la la sai wuce shi sai la ba tabbata shi ba kuma malamin arabi ka kenan abu ne wanda ka ɗora maganka ba ɗora maka babu ne akwai da ruwa gaskiya akwai ƙwarai wanda ganin sai an zagi da sayan lokaci kuma da zama ka tare gurin to kenan abin da ba ɗora ma dole ba sai ka je wani lokaci ba kai ma ka cuci kanka ka ba ka ba kai ka mana kai ka kuma iyawa maka wani illa ma ko wajen abin saka shi wani ciwo dai kamar iya haura wa da iyayi ka shi wani ciwo na ta wani ga wani ban Allah wallahi a gabana wani wani abin taurin da yau iya neman ta kai shi da yau ka bi wani anan da ya yi ihu mutumin Allah ka sake hewuta iya ihu hewuta iya ƙara iya kuka a nan bige shi a nan a bayan shi kiyaka wallahi ka sake sake wuta iya kuma iya koyo koyo wuta tun ka bi shi ka samu ka sami sai shi ka bi shi ka ka bar shi kai to ka gwanan da wani abu ne ba ɗuwa maka ba wajen kai wajen ka cuta ko ka cuta kanka gaskiya addini bai a hakan to sai ya ce wa haddata ne an malik عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن, حي... بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربزة وأن أبا ذر سأله أين تريد فقال أردت الحج فقال هل نزعك غيره فقال لا قال فأتني في العمر قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله ثم إذا ثم إذا أنا بناس منقسفين على رجل فضاقت عليه الناس فإذا أنا بالشيخ الذي وجدت بالربضة يعني أبا ذر قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثتك أنا أبن ديكي رواية شوى محمد بن حياء بن حبان كمان ده سعيد بن محمد بن حياء شوى ya ji wani mutum iya ambata cewa ya zo hucewa ta abuzar kama abuzar a raba gasa an goye a ce garkara ce wurin da abuzar ya sauka ya kasan shi ya bar duniya duka abinda shayiya da kwarai shi da zudu shi duniya ba rushe duniya iya ga kurin matsala ce ma ajiyar abin duniya abinda ka wuce abincinka ka ajiye kurin ka ajiye kanzu kurin shi wanda suka ba samu matsala da su ma'awiya da sabai dai da yawa shi ya samu sabanin fatawa kwarai sabanin fahimta kan aji dukiya aji duk abin da wuce bukata kan buka je ba kun dole ka bada dole ka bada wanda ta matsala da sauran sahabbai hatta kai dai suka ce ma na samu matsala ka ce dawo gida daga sham dan a can a can yanzu muna kiwa da fatawa kuma ta su ma'awiya ne da sahabbai da yawa a can to yake yar fatawa ta kaso ta kawo matsala tsakanin sauran sahabbai da sauran mabiya suna ga cewa abu zar zai kawo kamar matsala tsakanin mutane ya dawo nan ya koma da yan garin shi ya zama shi ko ya shafi salahiya kuma har kare shi kudin take kuke da kurin bisan gaskiya bisan gaskiya kurin babu a kudi kurin shi a rubutu babu a kudi kurin dole kamar an yi wuce abin tun da ka kasa ka daidai ka babu da kudi a kwan ko a gida aiki wannan fahimtar shi ma Allah haka yake to nan gushi ne ke zama ne to abin da ke da magana yace ya zo wuciya da Abu Zar a Rabza sai abu zar ya tambaye shi aina turid na niki zaka faƙal a rattul hajj ya ce zan ta hajji ne ya abu zar sai ce mai fahal na za'aka gairu shin akwai abin da ya gudu ka na za ka mata sai fara ce wani za a yi wani za a yi duhu wani za a yi duhu mana aka je duhu mana hudu akwai abin da ya gudu ka banda aikin hajjin ya ce la ya ce ba abin da ba shi ba yace fa an tani fil amtu zuka fara aiki kenan da niyya aikin wannan kurin haji ta kai kurin aikin haji ne hudaka kina abu ne mai mamancin gaske aiki fita dan haji kurin wannan mutumin shine kala rujul mutumin sai yake cewa fa kharajtu hatta qadamtu makka na hutu na kamo hanya har na zo makka fa makastu ma sha Allah na zamana a makka lokacin zuwa abin da Allah ya so ina makka thumma thumma idza ana bi nas munqasifina ala rajul fa daqat alaihi nas sai na samu mutane mana sun taru sun cincirundo fa daqat mutane sun ayyana ana kokowa kamar an matsi an an tukutab ga taro kuma an ana ana kamar ana kamar mutsatsi ne haka tureniya wajen ganin wannan mutumin ko ji abin da ke wuri ya ce da na diba fa'iza ana bi shekar lazi wajen tubi rabata ya ga wannan latijo da na gani a rabza ya ba wani magana ya ga shi ashe shi ne a wannan wurin na ga an zo a mai ca ƙal ya ce falon mara'ani a rafa da ya gani ma sai ya gano ni shi ya gano ni ne muka game da shi a can faƙala ya ce huwa lazi haddasa gani ma irin kenan labarin na baka na mahimmancin haƙin hajji shi ne ma nima kawo ne a nan almuhim duk da ita ma ruwaye sinadin yana da rauni ma san abu zar inda iya daga cikin malamai na sahabar su karantar da addini kwarai ya samu karɓuwa da kwarai almajirai wajen yada addini gaskiya masha Allah wajen da karance shi da wannan ba wani mamaki irin wannan taro a kan shi amma dai sinadin yana da rauni na ruwaye wa haddathani an malik annahu sa'ala bin shihab an al-istisna fi al-hajj fa qala aw yasna'u dhalika ahad wa ankar dhalik سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم فقال لا wannan ruwaya ta malik ya ce ya ma ibn shahab az-zuhri kuma ibn shahab az-zuhri shine farkon malami wanda ya yanda aka yi gaban qur'ani da shugabancin wannan zaid shi kuma a jagorancin shi aminul mu'minin umar ibn al-aziz shi ya ba aikin kulawa da gama hadisai tattara hadisai a gama su kuma a musu a rubuta a wuri guda masu mahimmanci ya daga cikin almajirin ko malik shi tabi'i ne idan shi almajirin sahabbai ne shi ko malik almajirin tabi'i ne ne ko shi malik tabi'i tabi'i ne kenan yana daga cikin malaman imam malik rahimahullah wanda dai an san cewa shi gamawa ce yayi ba tare da ya kama maganar fiqh shi kuma imam malik shi imam malik shi ne farkon magabata kayan sabai har tabi'ai da tabi tabi na harko malami zai zo ya rubuta littafi misali kun kitabun tahara kadai littafi kun kitabun tahara zai kuna wani ne kitabu siyam wani kitabu sala ba a gama littafi irin da ake a yanzu tun ka ga kitabu kitabu tahara kitabu sala kitabu siyam kitabu hajj kitabu ibadat don abin da ba a yi da kun malami ba littafi guda kun sai dauko matsala guda kun littafi zai akan babe guda kun sai da abin da ke da alaka da wannan matsala sai ya nemo hadisan sai ya kawo sai wannan haka asali can da haka suke imam malik shine farkon wanda ya zo ya gama da ta kitabu kitabu daban shi fara aure guda abin da zai shahara ya gangama kitabu duka daban-daban a wuri guda ya littafi guda da kurin kan za a yi kurin kuma ba marika kuma sakana kenan ya halitta a haka nan ya kana zama ba da mana zama mutum ya littafi kurin kan sallah ko kan kitabu siyam ko ya kan haji an haka nan zama malamai suna yi ma malika shine farkon wanda ya fara shi gama littattafai da dama ma'ana duk abin da shani abin addini ya gama a wuri guda ya yi babi daga ba su ma'an ba suka ɗauko amma da kurin za a kan abu da za a yi to shi kuma imamu zuhuri shi kuma ta sani a gama wuri guda ka tattaro dimi shi ya kawo abinci ka a rubuta don a ajiye abin wani to shi ibn shahab ke malaka ke cewa shi ya ma ibn shahab tambaya da malamin shi al-istisna me al-istisna ai mun karanta cikin kitabul hajj na bulugul maram na al-wajiz da muka yi na ya halitta mutum inna labbaika allahumma hajjan ko labbaika allahumma umratan Allahumma mahilli haisu habastani ka ce bayan kayan da baka hajji ka ce Allah wuri na inda aka tsare ni inda ka tsare ni baki inda na tsaya me inda ka tsaya nan kusa akwai maganar idan mutum ya ɗauko aikin hajji bai ida ba ya sami cikas a hanya ko tsaya ko rashin lahiya zai yanka zai yanka zai hadaya don an tsaki ida ba amma idan ya istisna'i ko rashin lahiya ko iko na bai hana shi zuwa shi ke ganin ya ƙare ba abin da zai yanka ba abin da ya kai ko ya koma gida shi ne istisna shi ne istisna to anan shi ne amma malik rahimahullah bai da wacce ruwaya shi a wajen malik ga abin da malamin shi mai tambaya malamin shi tambaya kuma yake cewa a wayar sana uzalika had shin akwai mai haka ana haka kuwa haka zai yi kai wa haji istinai in ka za samu ka kenan shi yace wa ankara zalik imam zuhri yayi inkarin yin haka da makaranta ruwaya bukhari suka sai muslim mutafaqun alai hadith aisha ta kawatar ruwa ta ta daya cikin mata sahabbai wanda ta yi wannan tambaya kuma duba ta zubair Zubata bintu Zubair ta wa annabi tambaya Rasulullahi ni ina cikin rashin layi ina tsoron matsala yace in kin har me kice mahilliya ta basta ni annabi kuwa fatama kuma ruwaya Bukhari Muslim ya kawo mashi Malik bai da wannan ruwaya shi da kan ya kawo wannan ruwaya ta malamin shi da ga mishi cewa ya inkari ba ai to shine wannan kenan dadin sanin gamin gama abu abu da yawa wuri guda hanyoyi na addini shi na matsalar mu samu can magana tsayawa kan mazhaba duk wannan matsala shi ke kawo cikas ko matsala mutum ya takaita kai shi kan mazhaba guda za ta tsada kan amarkiya kun ba yi sai kun kuna rigimar mutum a harshen iyayi ka ce ya tsaya matsala ku tara bala'i kai da shi iya an ce ba yi tsawo shi ne bai samu ba shi malaka ne bai samu ba ba na ce ba shi bai samu ba yanzu ya gida abin da yake gaban shi amma wani malami ya samu wata hasaba ya ce shi kenan ka tsaya malaka ce shi ne abin mahimmancin aka ce filin ƙarana da muke yi ta mun ga da wani alojis shi ne zai littayi wanda yake ba ruwan shi da maza ba guda mu'ayyana kullum da abin da ya tabbata haka a gama addini na an kana ka iya wani mansuku ne ma wani wani nasu wani mansuku ne wani abin ma bai inganta ba an kawo hujja ta maza ba da shi a rinzu bashi da inganci a maza ba ta kawo shi ta kawo wani hukunci da shi ruwa da ba ta inganci wata kwata haka bintaka sai ce kun ga kana nan ka shi za kenan in mutum ya fi mukara na kana kina duk abin da ya tabbata irin malamai shi da aka ce abin da ya tace ga ɗalibi balle a yanzu Allah mana baiwa ta malamai wanda addini an ji ba ana ana ta tace kullun tace ya kada tace ya sai wani malami kwararre wajen ilimin sunna ya san tacewa sai ya maka babi na kaza misali kitabu siyam ne kitabu zakati ne ko na sallakin ne ko na magane ne yake da muhimmanci ga ɗalibin ilimi mai son gyara ibadar shi a takaice cikin sauki an tattara ma komi an tace an gyara kudin karanta ka kai ibada ka wannan ko bincike ta karanta ilimin da kana dama ilimi ne kai ta hadawa kai ta bincike amma a gaskiya magana wani ɗalibin ilimi san gyara ibada shi da gaugawa ya gyara wasu ibadar su a lokaci gajere kan ilimin da tawon masu tace masu tacewa masu gama ruwayoyi su baka hukunci da kaza sun yi muhimmanci ga ɗalibin ilimi wanda yake ba ilimi tara da yawa ba amma na tara ilimi ya koshi ta karatu suka ta haka mutu amma gaskiya irin wannan littawai suna muhimmanci irin kamar da ma'aikon misali wannan littawai bulugu maram iya da muhimmanci ganin shi bai yi kama ba iya ta mutu abin da yake da shi na aji sai ya kama ka balle a lojis da makaranta shi ne ma yanzu yake da wannan abin kaga shi ma ba ruwan shi da magana masaha ba kaza shi ya ma hi bulugu maram zama wannan abin tattaro abin da yawa zai wani abin kullum ɗalibin ne su kamata ka gabatar da su sun su kusa mai da ta wani kuma ne rayuwa ce sai ya ta yi yanzu misali muna magana mota malik shekarar wajen hudu ka tara yanzu shekarar hudu muna yi har muna cikin tafi ibadat bangaren kun ibada muke ciki kuma muna kan hannu kan maza bacewa kuma dan muna kawo wasu daban ba akan maza guda muke sai muke ta misali za mu tsere bakin ibadat dan da gaban nan shi abin bayan ma sai yawa na magana wani ya ce wani ya ce ba ma hadisi samu ba duk magana ne ta biya ta bi ta za ta ya alkai ya hi kuma bayawa ku duk mun yi bayanan sun yawa na babu hadisi mai burfi mai yawa ma duk makufai ne ko makaturai za a ta bayani kuma kowa kare shi kan maza ba guda sai ka kare gaba da wani can yi rushe maka dajis shi ne matsalai saka yana muke hita cewa za mu komo za mu bar shi a yanzu bakin ibadat za mu tsaya bakin ibadat sai mu ɗauko mun magana kan sufatilat shi littahi ne bai da tsawo iyawa yan watanni ma kare shi a gani kuma a ɗauko wani amma shi ka hulɗa da yi ka tafi da wani kuma a kan wuri kuɗin muna yanzu na yi kuma hanzu mun kai rabi ba kuma da na gaban ya yi na baya don na baya kwata mutu ta sai na gama rufi ko makufi a gaban ma ba makufi ma za ka hadisai da ra'ayin malamai mai fuska yawa don wani abu na shari'a magana a kaza abubuwa ne suke na alƙalai wanda hima alƙali ne abu ma kai bai shawa kama abu ne ake alƙali ne ma za a magana rabon ganima za a ba uku za a ba hudu za a biyar ake ganima na ma ake ganima kana wani mai shahada ma mun kitab mu shiga kitabul jihad shine ma za mu za a shiga to kitabul jihad ina jihad a ina za a raba ganimai wa za ba kashi hudu wa za ba kashi biyar a ina za a yi suwaye ba a dona wanda dona wanda a yanzu kai baka bukatar shi a yanzu kai baka bukatar shi a yanzu haliyan wani abin daban na karin ilimi ne kaga wannan kenan ba wani ba balle wanda ke almajirai ne ko mazmuke masu jin neman jin wa'azi wani abubuwan kana kana yi na kurin kana nan su zanen ne dan bai bai cikin kwallo bai cikin abin da su kenan ba su fa'idan ta da abubuwan ba su aiki da abin kurin da kana masa labarin yana abin zai in yawa kana kuma ma yawa kana akan mazhaba guda kake ko da mazhaba akan mazhaba guda ne da kashe kana magana haka nan akwai bambancin dalibin ilimi da wanda yake ya tara ilimin ƙarar bincike yake wannan shi zai ta yi amma gaskiya mai neman ya gyara ibadar kai tsaye ya aiki abin kai tsaye ƙara wani ga sai ya buƙatar wanda ta wayar da masu tacewa wannan dai kurin na malamai ne kuna ta yi kilamar sha Allah ke wani shirin dalilin muke ne tsana za mu tsaya bakin bakin wannan kitabu ke na na ɓangaren ibadat saura kuma za mu nasu fatara da mu yi bane sha gaba ke yanzu muna magana ta shi abdullahi shi malik ya ce ba a yi akan haka malamin shiga mushi mamakata ruwa bukharin annabi ya tabbatar ma da duba yin haka kenan marwayi sannan da ba haka sai kuma ya ce hali hatta shi rajul da bacci min haram fa kada da yame ta aka malaka tambaya na malaka akwa tambaya shin mutum ya je da doki ko raƙumi harami zai mai ciyawa sun sa ai bayani baya cewa harami ba a cire ciyawar shi ba a cire kare kare kare ice shi malaka ce a'a suka to to me zai cire ko ba za da rabu sai magana ta magana ta wata abin da wata wanda ke baiwa maka ta saboda ya za a yi ta fito da kuma bayan kai ya yi warawatar ya roko abulgatar suna dabba ce ta Allah wanda daban su shi daban wannan kai na ka cira kai ta bukatar ka daban amma hana da kuma dabba ta zo har ya ce ta ce ba abu ne da yake da wannan kai na kana kai na kana ka kai bukatar ka daban ga kuma ga kai kin ma kullum bukata zuka da su ta su lai ana a gyaran gaba da rishi da ya za a yi akwai izkhar yace wannan ku dauka ku kina akwai darura a ce dabba ba ta ce ba kudin abubuwa da je ya shi hayan saudiya ba mu wai wani abu a jirgi ko a mota na aka yi gana gana kai ba zai fita gaba na saudiya ne ɗaukar saudiya masu zawa aikin hajji amma sun su maka su ba saudiya su da wahala ka zo maka a rabu ko a saudiya yau motan ma motan ma sai da takarda za ka to ya ya baka ta tsari ko dan motan ma bayan zai ka je aikin hajji kamar da yaƙumi bai ba ka je musu aikin hajji da yaƙumi ka je ba amma ka tsaye ka shiga makai don kai shiga ba da ku abin tambayar ta karanta ta tsazurin aikin hajji kuma ka ja kudi ta gaskiya da abubuwa da ada ne abubuwa da ya gasu je mun karanta ne gwarfi sai hajjul mar'a ta bigar zima maganar haji mace ta je aikin haji ba tare ba da muharramunta kun san akwai masalar kwata-kwata magana ta bulaguran mace ba muharrami ana malamai mafi yawa sun tahi akan hana hakakin wasu na ga a'a darura ce inda darura ko a hali kaza wanda abu ne wanda yan uwa kullum abin da ya lahiya ka aishi gaskiya to amma akwai mai sa suke kama da mai abin da ba zamanin yanzu suna kama misali ka gama balaguran da ake a wancan zamani wanda cikin daji ne babu wata hanya ta kai da kawowa guda kuma daji ne kungurumin daji da balaguran da irin zamanin yanzu misali ma taron da daga nan ya tashi a can an san tsayawa hewuri kaza ɗin zai tsaya ko jirgi ne ya tashi nan bai iskal hewuri kaza da azan naka nan kuma hanya ana kai da kawowa babu zai misali zai kan zuwa nami bayan za ka yi minti biyar ko goma ba kowa ka nan balle da ta gaba da wuya ka yi minti biyar ba a ce hanyar ba kowa a samu a samu a samu kaɗa taka kai da kawo balle na kai na saudiya da wuya ka samu minti kaza ba mota kullum kai da ne da ranka kaza an gama su da irin hanya ta da na kungun kashi ta kenan akwai dole a samu dan bambanci abin wanda a wancan zamanin na da da na yanzu ganin rashin keɓancewar ko rashin samun halwacin kaɗai taka irin na da da na yanzu duk da haka abin da ya yin ka aishi amma gaskiya akwai bambanci za san bambanci dan matsalar za ta bambanta akan tada sai dai kullum barin don abubuwan shi yake ka tsaya akan sa da hujja ta ban ba darura ba sai to yanzu wannan babi ne Imam Malik maka magana hajjin macen da ba ta da muharrami haji ta ko ba ta ba masu ganin mutum fahimta mace kamar ta balaguro da malami kenan ko haji ba ta hauta ba haka to shi malami zai gama ka wannan shi fatawan malik kan wannan masala shi ne ce kala malikun fi sarura timna nisa sarura kurin macen da ba ta da miji kurin sarura macen da ba ta armi kun ba ruwan ka ce zaura ko budurwa kuma tana ba ta armi kun zaura ko budurwa kun sarura ba ta da ba ta armi kun kenan allati lam tahud qat kuma ba ta ba jin haji ba to wannan irin wannan mata da ba ta da armi kuma ba ta ba aikin haji ba yace innaha illam yakun laha zu mahar yakhruju ma'a aw kana laha falam tadi an yakhruju ma'a yace idan ba ta da muharrami da zai huta tare da ita ko akwai muharramin amma bai iya tafiya da ita yace ala kulli hal annaha la tazuk farida Allah alaiha fil hajj duk da haka ba za ta bar farillar Allah ba da ya dora mata aikin hajj da bari dan ba ta fara ne imam malikin shi yace li takhruj fi jama'atin sa za ta huta cikin taron mata inda akwai mata ba ta ɗaya bace ba sai ta bi taron mata a huta a je a yaki tare da ita shine abinda malik yau da kan wannan mas'ala kuma kuma misali yanzu ko da aikin hajji zaka mafi yawa ana ware mata ko ma a ce masauki mata ma daban ne da na maza zaka ga tsarin da nake sai aikin hajji iya da kyau kwarai wajen kulawa da bangaren mata har ma wurin gidan ma raba ake ko daki aka raba shi ba gama da maza da mata yadda ake ware su to irin wannan kenan iya ga halittin zuwa aikin hajjin ga macen da ba ta da harami ko miji a cikin jama'a ta mata sai siyamu tamattu yanzu kuma maganar azumi na mai tamattu'i a cikin aikin hajji an yi magana lasta ayyam fil hajji sabat darajat ko azumin kwana uku aikin haji bakwai in kun dawo to wannan azumin a ina ake yi shine ta haddathani yahya an malik an ibn shihab an urwa ibn zubair an aisha ummul mu'minin annaha kanat taqul الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يحد بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم سام أيام منها aisha take ba da labarin cewa asiyam azumin liman tamatta bil umrata lil hajj wanda ya tamattu'i ya ne umara ya yi aikin hajji a cikin shekara guda shi yake hadaya ko to ce wannan liman lamin jin hadaya wanda bai samu hadaya ta yankawa ba a ina zai wannan azumi ta ce ma baina an yuhilla bil hajj tsakanin talbiyar shi ta aikin hajji da yayi ila yau arfa haya zuwa rana arfa yana iya yi kenan nan tana nan kenan tun da ka ɗauko niyya inda gina ka kana dama ka yi ga cikin kana cikin niyya ta aikin haji kana iya wannan azumi haya zuwa rana arfa ita haka ta ba da labari duk da makaranta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bai ba azumi a rana arfa amma hana wayi ba hana bai to ganin wani sake wasu irin sake ana irin wannan halin kana iya yi in kaso hatta kwanakin da ya hana azumi a cikin ayyamu tashari sun ce ga wanda bai samu hadaya ba yana iya yi da shi cikin aikin shan haji ne an ce azumin kwana uku a aikin haji kuma bakwai in ya dawo gida domin azumi ko ka yanka dabba ko ka yi azumin kwana goma duk wanda ya haji da umara ɗayan biyu in ya iya ya yanka hadaya shi ke yanka rago ko ɗan akuya sun yi abin da aka yanka in ya yanka shi ke nan an bi iya yankawa kambacin azumin wannan yanka dabba za ka yi azumin kwana goma kwana goma ce ka yi uku a cikin aikin haji bakwai in ka dawo gida ka san da yawan mutum ba bai haji bai azumin kwana goma a kan rago guda gaskiya akwai abin da ga da haji bai da rago noma azumin kwana goma mace ɗan kayan kara guda shi kiran gaskiya da kwaya sai da gonga da bai da hali wannan kun ban da iya to shi da kambacin yanka dabba ne azumin kwana goma sai ya ce fa illam yasum sama ayyama mina in bai samu dama yi ba daga niyyar shi zuwa ranar arfa to zai iya azumin ta ce a kwanakin mina kina mai kan kwanakin mina kina a yayin da ake ranar sallah kwana uku wannan dai bayan bayan sallah وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها na abinda wannan fatawa ta Aisha radiyallahu anha ta yin azumi uku daga niyyar ka zuwa ranar arfa an baka samu dama baka yi a kwanakin mina irin wannan labarin wannan fatawa ta zo daga Abdullahi bin Umar shi ma irin Aisha ce shi ma haka yi wannan ruwaya guda biyu sun inganta daga Aisha da Abdullahi bin Umar na halitta yin haka kin azumin bayan niyya kuma har zuwa ranar arfa ko a kwanakin mina shi ne ƙarshen kitabul hajj wannan ina ga shi ne ƙarshen karatun mu a wannan littafin sai kuma abinda Allah kaddara in mutaran za a dawo yanzu dai in Allah ya kai mu kenan kan bacin shi za a sa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah shi za a yi da lokaci kuma iya kuma canza wani dake shi bai jimawa da yawa irin wanda za a shekara hudu ana yi shekara hudu har muna rabi muke rabi wanzu to sai da yan tambayo kan mas'ala ko kan baban cika lokacin mu da shi inda mai tambaya kan wata mas'ala a ciki wa alaikum salam a a dama ai haji bisa sa sharadi a umara ne suke cewa sai da muharrami ake ba da biza zuku na ga alama shi wani magana aikin hajji damar da biyar ce kawo sharaɗin amma da shi kima ne sun ɗoke sun ɗoke wannan sharaɗin na sai da muharrami walakun salam to shi masalar ka ta yi ya mashi sati biyu yawon gaskiyar na kasarin sallah kurin fatawa ce ko ra'ayyuka na malamai hatta sahabbai aka san bambancin ruwaya ko hukuncin kasar wani kwana hudu wani su ce kwana kuma su ce kwana sha takwas ko su ce kwana ishirin duk dai abin da muke fara takaice babu ruwaya sari'a ingantatta wanda manzon sallallahu alaihi wasallam ya kayyade kasar kwana kaza ce sai kurin ishtihadin malamai gwastin sahabbai me masu ganin cewa kwana uku ko hudu suna magana a jawar zaka ayyam annabi ce bakunta kwana uku ce dan nan sallallahu alaihi magana duka muhajiri kai tsaya a makka bayan aikin haji kwana uku kai kwana uku a makka bayan ƙari aikin haji duk muhajir to wannan suka ce kenan tunda bakunta ta ƙare kwana uku ya za a kai kasar sallah wannan shine magana masu kawo kwana hudu masu kawo cewa annabi kai da misali annabi sallallahu alaihi wasallam da manzala ya bude makka fatawa makka manzala ya ci gari ko da annabi ba na ba da tsoron dukkan mun gasa ka gaban shi ba na ba da ke tsoro na kai da nuna ba amma sai da ya kwana goma sha takwas ruwa sha takwas wata ruwa 21 da shi dai sha takwas da kalla dole kwanakin da ya manzala sallallahu alaihi wasallam sallah ki in ya sallah ya ga yan baki ku ku cika sallah mu ba yan balaguro ne ya raka abu ya sallama ce su su ciku haka ya haibar maka kwana sha wani abu da ya sha takwas ko ishirin a wata ruwaya haka ƙarshen bulaguro da yaƙi na tabuka shi ƙarshen tafiya da ya doguwa kan jihadi tabuka bayan wata muka aka yi ta a tabuka wani kwana ashirin ya yi a wuri guda ya huto ya yi cikin sallah ma ya sallah ya kasar sai koma sai da ya bar tabuka ya kasar sallah wannan shi ke baka cewa abin kinan ishtihadi ne illa masu ganin cewa abin da yake magana an mutum ya je wuri ya san yanzu ba cikin bulaguro yanzu misali akwai masu kama maganar maganar irin misali ɗaliban ilimi masu zuwa kamar jami'a su je karatu akwai mutane suka ɗauka ta usaimin ce ina ga alama duk da malamai sun mai raddi hatta ba nasu da yansu bin bas a kan cewa ai kana bulaguro ka ce ta kasar gaskiya malamai da yawa ta bin bas da yawa manyan malamai sun raddi ga wannan abu tun ba mai cewa ɗan bulaguro ne don da ta yi ɗalibin ilimi ta madina ba bulaguro ke ba kamar ka ce neman kuɗi na gari ta ce bulaguro kake duk ɗaya kuɗi ya ce neman kuɗi a gari da ɗan zama ilimi kurin kana zama nan gari gaskiya magana amma ka yi je wani abu ƙari zan ƙarin dawo ba zo ka zama ba kenan kana magana guda guru an sama da sahabbai misali masu zuwa buɗe ƙasashen rasha irin su indiya ba suka gaba cikin nan akwai sun je tabza wani gari sun je farkon ɗari ne an tabbatar musu cewa ba su iya shiga garin nashkin ta kewaye garin ba su iya shiga ya bayan wata shida za su shiga garin ba abu ne ba na watanni ma amma suka bar wurin suna kasar sallah wasu sima wasu wuce sima a wurin suna kasar sallah shi dai yanwa ko da fi malikiya suna cewa wanda ya bulaguro wani gari wannan ko da hatta ma da ke sai zaka na je wata afar zan kare gobe a barin dubin koma su wannan sun ce ko shekara ce nan ba tsamani nan ba sa ba sa bani ko shekara zaka yi tunda baka yanke ba gobe zan kare jim zan kare na gaje da dawo gobe to wannan ko shekara zaka yi wannan zaka zaka zaka sallah haka in ka je gari kuwa ka san kurin ka je kurin zama ka je kurin ta gaskiya kurin suka salaka shi illa cewa ko inda ake kasar inda an ta kai kasar in kana gari in akwai limami ratibi an ta abin da yake sunna ka bi wannan limami ratibi ka taka sallah irin tashi in ta kama ka kai dai kasar ko da ka fara da ka wannan wannan abu ne ba shine sunna ma ka zo gari wurin da kake akwai limami ne baka ce a ni sallah ta bani ba limami ni dan balaguro ne ka bi shi shine sunna haka Abdullahi bin Abbas haka Abdullahi bin Umar suka ce shine sunna baban Qasim ka bi shi kai sallah in akwai limami ratibi kai a sallah da kai in ka kare in ta kama kai da kuma kasar sallah wallahi wala wannan mas'ala ce ta shahara kuma wani iya da wahala hatta malaman saudiya mas'alar yin umara daga masallacin aisha ta kamar wata kasuwa ce mata musamman kashe harami amma motoci da musamman masjid aisha masjid aisha masjid aisha suke ta dama yan motoci da gurin masjid aisha komi sai kai ka masjid aisha gurin sai kai ku can su mai doku ku yi umara gaskiya hatta malaman saudiya ina jinsa masu suna mandaka da larabci suna nan bayanin kullum wannan ba bai cikin sunna bai cikin amal aikin magabata yin umara daga cikin maka'aje mutum aisha a dawo suna ta bayani masala ce ta taba kanan su guda bayan ta ita aisha da taimana su sahabban ba su haifi ɗaya da ya taɓa yi aisha ba wani ba ta yi ba bai cikin aikin wani ko maliki ko yawace ga wani wanda ana iya wani abu ne wanda kurin asali abu an samu dalili mun gaya muku kamar yadda aisha radiyallahu anha bayan an zo makka da niyyar aikin umara da haji ita ta zo tana jini sauran mata suka aikin umararsu ta bata yi ba annabi ce ki ci gaba da haraminki har Allah ki ci gaba da duk abin da hakin haji a da ke annabi ce hajin ki zaki tawafin zaki kare na hakin haji da umar karshe ma hakin haji ya miki umara da haji ke gaba daya tun da samu umara haji amma mace ta kawai kamar ita mata ta mata kamar su sun yi umara ta ɗaya da ba ta ba annabi ta to ya ce ba zaman ka dauke ta ka kai ta tan'im gurin da aka ce a yanzu ka kai ta zo ta yi umra shi ne kuma aka samu an yi an ce to bayan wannan Aisha ba ta ba ba irin mace ta da ba ta taba yi ba ta habun da ta zo yi umra ga wurin kuma da man bai cikin miƙati wani wurin da kwata kwata bai cikin miƙati na kin haji na kan abu ne dai suna ma mutane da ke baji ba suke amma suna ta bayani malaman gaskiya akan cewa kun bi su yanawa bi su yanawa abu ya zama jiki amma suna kada shi a wurin suna bin suna ku bayani amma baka yi baka ce ba kwaki da mai suke wani ba an tara manje wani wuri masallaci to cikin jama'a da muke aka ce ya anta wurin to wata masallaci an bai je wani kaida wata wata mashru'in zuwa ziyarar wurin sai aka suka tambaye masallaci sai bakin wannan masallaci guda guda sai masallaci guda guda wurin kenan masallaci guda guda sai za a ziyara sai abokan ta suka ce kamar ya za a yi hana su bai da abu sai da muka je da malamai a wurin da littar suna rabawa suna wa'azi na ce kai da ce da ce mai wani na ce shi malamin na ce wai wannan wurin me ya tushe shi kuke zuwa wani abin me ya asale shi a shari'a ya ce an baka jin abin da yake shurara ka ji abin da yake shurara ka ji ashe a cikin suna bayani wani wurin bai asali ko ba shari'a bace ba su ake suke da wanda suke yi a wurin su ba shi hanawa amma shi suna nasiha wannan ziyara wannan ziyara bai tushe bai tushe a sama sun cewa wannan ziyara wani wurin bai wurin da ake ziyarta kuma da teku suna rubin tauri amma mutane su sai yana ta kuma kim kiran hudu amma suna hudewa mutane suna wa'azi a wurin suna ba da littafai na wurin wannan wurin garin masharu a jara ya ce ba baki fuke ne wallahi ta ba ka kama wuri ne abu wallahi mamaki ban ce ɗan shi wara shi wani abu da ake zuwa su da yake aka ne ta mutane su kama da ana zuwa su akwai hukuma ta ke hana ku shi ma da mai hana ku sai dai nasiha kullum su kuma kansu hukuma suna akwai abuwa su kansu hukuma na akwai abuwa suka tsoron su hana da zama tukun fitina gare su kansu wani lokaci na ina jinka
hali an dade da kamar su miliyon ya magana an dade a samu wani magana kamar da su mun kalla mun kalla ne to ina ne yana ne wannan a ba a ko abin da ke ne yan tambaye wannan yan tambaye kai zama me mun hoka ko da hoto hirin hoji eh bayan ari da wani bayani wata bace magana Umar Abubakar da yi mun jina kula bai bukata wannan abu da a jiran da yawa ma sai me mun hoka ne ko akwai masu fada ne ga ne ga ne tabbaya ne a bada musa da fa da sai kwarar musu akwai ruwa ma da annabi ya makara da sallah ya makara ya ji bai zo ba amma an yi jiran shi an yi jira bilal ce ya rasu da ya ce ce abubakar bilal ya abubakar siddiq kai sallah ko annabi jima ya je ta unguwa ya jima bai zo ba abubakar ya ce ma abubakar kai sallah ya ce a ya da daga lokaci ya jima kuma bai zo ba haka ta da bilal ta da kama abubakar ya shiga daga baya ya ya ya shiga sallah sai aka ji ana ana tabi ana ana buga cinya ana ana ana ana buga cinya ana abubakar ya ji ana tabi yawa ana tabi sai yau ya yi annaba bayan shi annabi mai haka tafiya tsaya ya ce alhamdulillah shi ne tsaya ma wurin ma ya ya gode ma Allah ya tsaya ma gaba sallai sai ya ja da baya annabi shi shi ne madogara cewa kenan ɗan an makara kenan wani shiga amma ana jiran liman in ana jiran liman a to wannan matsala ku ce wannan wannan kuma matsala ku ce shi hadisi sannan an gaya mishi hadisi ya tambaya ainihin wani kuma matsala ku daban tabbata da shi ba nan bace mana wannan daban daga wani biyar ta eh wannan kamar shiga matsala ku daban ta ku tabbata da shi a wai muna magana wai a shar'ance dai muna magana an ce hadisi ko yace ya ya tabbata Muhammad muslim manzala idan ya makara ana shiga haka a yaƙi da yaƙi da aka sai nan tabo manzala sallallahu alaihi wasallam ya jima a baya lokacin sallah yayi ya za a yi abdullah bin auf ya shiga gaba aka tada sallah shi manzo ba san ba annabi yazo dake shi shi na ce shi ne kada aka samu annabi sallah ba shi gamin auf babu sahabu da annabi sallah ba shi ba shi ba shi hikiman da rabban zai sassaya wa annabi limanci da aka shiga sallah da aka zo cikin duhu ne ba sa annabi yazo ba eh da aka sallah ga kam kuma ga annabi ba subhanallah ya ce annabi kun yi daidai annabi ta kun yi daidai kun yi daidai to shi ne aka samu shi duka ma annabi limanci gaba daya amma ba gani mai ba a tsari shi ba abubakar ana tabi shi a shi na da tsakakar annabi cikin zafi tabi ya ci zafi tabi tabi kan mata ne inda ku dakarwa ku fi tsibi subhanallah su mata suka tabi ya ce mata fi tabi shi ne kenan asali da daga cikin nan ana iya ilimin bai zo ba ya makara ana iya diba wanda ya dace a sa ya sallah a salon mutane kuna shi ne magana ke wannan kuma tabbata masallacin ku wai ku ya ku da gidan ka akwai mu tambaya na'am to shi mai mas'alar kamar mutum ya arwala shi ya da kumburi sai ga shi to in abun akwai abin da ke zawwa ce yake huce akwai abin da din da kai bai hucewa to wannan abin da aka ce din mai sarisar bawal ko riyi wannan wutsari ne bai tsayawa ko iska ce bata tsayawa abin da ba a ce kamar kuma sai wani bata sallah wanci bai da wata nasara da yawan wutsari ko da kama aikin wutsari yawa ce bai sallah a'a dan sama tiyo na wutsari kan shi dole kai sallah haka mata masu yawan wutsari su dole su sallah kaman ko ta mace illa abin da yake tsarin su su bisu arwalla dole su sallah in lokacin yasi arwalla su shiga sallah ko da iska tana zubowa za ka yi maka cirewa in wutsari ko iya zubowa za ka yi maka cirewa haka suke duk mara lahiya wanda abin bai tsayawa in dai bai tsaya kuma haka zai kurun yake arwalla ko shiga sallah an ka kabara ko da iya zubowa baka yi sallah ko tsari ne ko iska ce zumar lahiya da bai tsayawa abin da bai tsayawa sallah ba barin ta damu tsari ya zawa wa alaikum salam ha ku zaka sallar sallar gawa kun ba ga ga sallar gawan gawa ku zaka sallar gawa kun kamsa addu'a ta jami'i kuma لما قبل لهم ورحمهم قمت أداء قال لهم لما قبل لهم ورحمهم لما قبل لهم ورحمهم shi na da lafazin za ka yi damirin jami'i ko a haka ana magana larabci mata namiji ana mata damirin namiji lama gafir da mawar hamu da ko su biyu lama gafir da kuma hamu kuma eh ne babu manci ana gamawa na shi ke nan ku اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته